ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jirgin godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai taron albarka yinin talata wanda yau wata na jimadu dal'akir yana da kwanaki guda goma sha bakwai watan kuma shida a jerin girautannin musulunci shekarar hijira yau 1444 goma ga watan ɗaya meladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke bibiyarsa a duk mako irin wannan kuma a lokaci irin wannan a wannan masallaci namu mai tarin albarka idan masu bibiyar musu manta ba muna nan cikin surtu tauba sura mai namba ta tara idan ka ƙidayo surorin alƙur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu a aya mai namba ta saba'in daidai a wannan sura mai albarka surtu tauba yau za mu tashi aya mai namba ta saba'in da ɗaya a wannan sura insha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha shida a ita wannan sura mai albarka surtu tauba على ما الله تعالى كيتشا والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم bayan sufofi na munafukai sun gabata a wancan darasi da muka yi da Allah ta'ala ya zayyano wasu halayya ta munafukai da kuma makomarsu a gobe alkiyama daga cikin manya-manyan siffofinsu da Allah ya lissafa a waccan aya suna umari da mummuna kuma suna hali da kyakkyawa kuma suna da ruwa suna da roƙon hannu ba su da kyauta ba su da alkhairi suna mantawa da irin umarni da Allah ta'ala ya ba su da dokokin manzon Allah wannan shine abin da waccan aya ta zayyano game da ahwalul munafiqin wa sifatu halayen munafikai da sifofinsu a wannan aya kuma da zamu tashi kanta a yau Allah sai yake fadar sifofin masu imani shi imani na gaskiya shine kishiyar munafirci al-imanu wan nifaq ziddani la yatami'ani abada da imani da munafirci kishiyoyin juna ne ba su haduwa duk zuciyar da aka same ta da imani cikakke to ba za a same ta da munafirci ba hakanan duk zuciyar da aka same ta da cikakken munafirci to ba za a same ta da imani ba kishiyoyi biyu ne ba su haduwa to anan sufofin da Allah ta'ala ya bayyana na masu imani to sun sha bamban ko kishiyoyi ne na waɗancan sufofi na munafikai nan aka ce wal mu'minuna wal mu'minat ay zukuru zukuruhum wa inathum masu imani maza da masu imani mata sai Allah ya ce ba'dhum awliya'u ba'd sashen su majibinta al'amarin sashi can kuma an ce ba'dhum min ba'd da yake maganar munafikai al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd yace nan kuma ba'dhum awliya'u ba'd sashen masu imani suna jibintar sashen su da junansu alwila jibintar al'amari suka ce abubuwa ne guda uku akwai almuhabba wal wilaya wal nusra duk inda aka ce wani waliyinka ne to ana sa ran abubuwa guda uku da gare shi na farko akwai so iya kaunarka na biyu akwai wila zai jibinci al'amarinka na uku zai taimake ka almuhabbatu wal wilayatu wan nusra wannan sune wilaya to Allah ya ce duk mai imani to in dai imanin gaske ne akwai abubuwan nan guda uku da zai wa dan uwansa mai imani zaka so shi za ka jibinci al'amarinsa ko za ka taimake shi wannan kadai irin tafsirin da malamai suke yi musamman manya-manyan malaman tafsiri irin su imam al-bagawai cikin littafinsa iya'u turas irin su ibn kasir irin su ibn jarir dabari duk a tafsirinsu abin da suka hakaito kenan to idan mun ɗau fassarar waɗannan manya-manyan malaman da duniya ta yadda malamai ne to sai mu kwatanta wannan siffofin a yau da rayuwar mu kuma mu a matsayin mu na musulmi yanzu wannan abubuwan guda uku suna bayuwa a junan mu kuwa muna son junan mu so na gaskiya muna jibintar al'amarin junan mu jibinta ta gaskiya sannan muna taimakon junan mu taimako na gaskiya kaga duk wanda ya rasa wannan siffofin guda uku a gun dan uwansa musulmi imani to kamar ya zare kansa daga cikin layi masu imani ke bisa irin fassarar da waɗannan malamai suke duk inda mumini yake to ana so a same shi da cikakkun siffofin nan guda uku a uwansa ka so shi so na gaskiya ka jibinci al'amarinsa in baya nan ka kare masa mutuncinsa da iyalinsa da dukiyarsa sannan kuma ka dafa masa ka taimake shi a duk al'amarin da ya so masa to wannan shine cikakken siffa ta mai imani idan duk zamu zamto haka to rayuwar mu sai ta yi kofin din rayuwar sahabbai zamu samu kanmu cikin aminci da yalwar arziki da zaman lafiya da mutunta juna da karuwar arziki in dai wannan siffofin suna gudana a junanmu to amma duk abin da ya sa rayuwar ta lalace ga ilimin amma kaman ba tasirin ilimin a cikin wallahi waɗannan sufufin aka nema aka rasa shi yasa wani malami yake cewa wannan zamanin namu wani sha'umin zamani ne zamani ne wanda duk mai hankali ya kamata ya taka tsantsan da shi akwai abubuwa wanda kishiyoyin juna ne ba sa haɗuwa da juna to amma wannan zamanin suna haɗuwa yace misali ga tarun ilimi kuma ga jahilci da wahala kai wata uku a irin wannan garin da makamantansu baka ji an ci an yayi hafizan alkur'ani a can ba an yayi hafizan alkur'ani a can ba suwana sun sauke suwana sun haddace suwana sun karanta kaza sun sauke kaza an karanta littafi tun daga bukhari zuwa ƙasa ba littafin da ba a sashi a masallaci a karanta shi amma kuma jahilci yana ga ilimi ga jahilci abu guda biyu ba su haɗuwa in ba a wannan zamanin ba ga tarin dukiya kuma ga talauci duk masu hasaye suna ce duk kukan da ake yi na babu babu to ba shekarar da ake gine-ginen plaza da gidajen mai irin wannan shekar ba shekarar da ake invest din kamfanonuwa irin wannan shekarar amma duk da aka babu fa talauci ake kuka ake babu amma kuma ga dukiyar tana fita kamar za ta yi magana kaga abubuwa guda biyu kishiyoyin juna ba su haduwa amma a wannan zamanin sun haɗu ga tsantsar talaucin kuma ga dukiyar ga tarun ilimin kuma ga jahilcin sai irin wannan ƙarshen zamani ƙarshen zamani a nan ake samun irin wannan abubuwa amma lokacin sahabai da magabata na ƙwarai wannan ba su haduwa duk inda ka samu ilimi to ba za ka samu jahilci ba duk inda ka samu dukiya ba za ka samu talauci ba to saboda ka wannan shi'umin zamani ne yasa rayuwar agun masu imani take da abin tsoro a cikin ta dewa take buƙatar aita ka tsantsan take buƙatar karkabewa duniya amanna karkabewa buri amanna kai ta ka tsantsan ka rike Allah ka rike sunna ka dinga neman gafarar zunubanka kafin Allah ya iko akan ka saboda ka mai imani ana son waɗannan abubuwa guda uku su tabbata a junanmu mu kaunaci junanmu mu jibinci al'amarin junanmu sannan kuma mu ta dafa wa junanmu yanzu abin da ake bukata gare mu kishiyoyinsu ne ke bayuwa soyayyar junanmu da junanmu ba mai taimaka junanmu ba mai so ma kake gaje da dan uwanka ya gaza ka zo ka dinga faɗa a majalisa ai wane ya gaza to ya isa abu kaza ai dama bai isa ba ai kaza kaza da sauransu ka jibinci al'amarin dan uwanka bayan sai ka hayace shi iya juya baya kuma ya kafa dabar hirarsa a dinga gulmarsa kaga wannan duk sufu ne so ko rago mai imani yasa imanin gaske a yau iya da wahala gaskiya imani na gaske irin na mutanen ba iya da wahala ba'dhum awliya'u ba'd sai Allah ta'ala ki ce ya amuruna bil ma'ruf duk inda masu imanin gaske suke suna umarni da kyakkyawa duk inda mai imani yake to umarnin sa abu ne mai kyau ba za ka ji iya bada doka a ji ai fasadi ba ba za ka ji iya bada umarni a sabi Allah ba ba za ka ji iya bada umarnin ganganci ba ko haura iyaka ta shari'a duk inda maganarsa take to tana daidai da umarnin shari'a ko ransa ya ɓaci ko iya cikin walwala ko iya cikin talauci ko iya cikin wadata duk abin da zai fito daga bakinsa to al'amru bil ma'ruf ne a gidansa ne a masallacinsa ne a ofisinsa ne a waje ne a gida ne a garinsu ne a ba garinsu ba ne to duk inda kwamen nasa zai fito to al'amari ne mai kyau ka siffanta kanka na siffanta kaina haka tana bayuwa a junanmu allah ne ke zayyano mana siffofin masu imani ba wannan shi ake so a gani shine alam shine wani identity ne mai imani ba kama ba ba shiga ba ba wata siffa da zaka bari physically ana ganin ta wannan shine har agun Allah ka zo mai imani al'amru bil ma'ruf umarni da kyakkyawa duk inda mai kyau ke zama to kana da hannu cikin wanzuwarsa ka dafa ka fada ka taimaka ka agaza akan al'amru bil ma'ruf ya gudana to wannan siffa ce ta mai imani ya suka ce wa huwa ismun jami'a shi al-ma'ruf wani suna ne gamammen suna li kulli ma arafa ma arafa haslu duk abin da kansa ya bayyana aka fahimci abu ne mai kyau to iya cikin al-ma'ruf min al-aqaid al-hasana daga aqida mai kyau aqidatul ahlus sunna wal jamaa wala amalus salihah da ayyuka masu kyau na gargari ayyukan da babu bidiya a cikinsu ayyukan da suka tsaya akan doron suna tsantsa wal akalaqul fadila da halayya masu kyau kamar amana gaskiya tausayi taimako kyauta dafawa afwa yafiya duk suna cikin akalaqul fadila to wannan shine al'amru bil ma'ruf kamar da malaman tafsiri suka fassara sannan wayana hauna anil munkar siffar su ta gaba inji Allah duk masu imani suna hari ga mummuna duk inda ake saban Allah duk inda ake bid'a to mai imani iya yaki da wannan al'amari yakin kuma ko da bakinsa ko da hannunsa ko da karfinsa sai inda karfinsa ya kare akan yaga an bar saban Allah iya gudana a bayan kasa ke yasa daga cikin siffofin masu imani Allah ta'ala yake cewa daga cikin siffofin su a can ibadur rahman wa yake cewa wallazina hum wanda yake cewa wa iza maru bil lagwi maru kirama wallazina la yahduna zuhra ko والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما Allah ya ce su masu imani a can cikin ibadur rahman siffofinsu a can wallazina la yashhaduna zura duk mai imani baya shaida zuwa an san shaida zurgo ba a yi ba ka ce an yi ko an yi ka ce ba a yi ba ko ka ɗau mutum ka ɗora shi a matsayin da baki nasa ba ne domin kana ƙaunarsa kana zonsa ko ka kwaɗe mutum ka saukar da shi kan darajar da Allah ta'ala ya masa don baka sansa wannan iya cikin zuwa shine ƙarya da ƙari kenan yini albuhuta alkazib wa ziyada yini azzur ka kirkiri abin da ba shi da asali ka ce an yi ka danne abin da kuma an yi ka goge ka ce ba a yi ba to din mai imani baya wannan an fahimta wallazi la yashaduna zura wa iza maru bil lagwi maru kirama duk masu imani idan sun wuce gunda ake lagu ake saban Allah ake wargi ake wasa ake shashanci to za su fice suna masu karrama kansu gumma bai yi su kallo ba in tsautsayi ko larura ta sa za su fice ta kwanto za su fice ta masu suna masu karrama kansu kallo da shirme bai iya su kallo a rayuwarsu ba ko a waye su ne ko a stadium ake yi ko a titi ake yi ko a ina ake yi in dai abu ne na wargi da wasa to bai iya su kallo ba in kuma ka tsaya kana kallo kana kallon kiɗa da rawa to wata siffa ta imani ta tsare a jikinka in kuma har yanzu kallo baka wuce kallo ba to tabbas akwai yiwuwar in dujere zai gabi shi tunda dujere zai zo da kayan kallo ai da kiɗa zai zo da makaɗa da maraya in har yanzu za a dinga kaɗa ganga a titi ka tsaya ka zuba ido kana kallo to wallahi akwai yiwuwar in dujere zai gabi shi tunda da kayan kiɗa zai zo da masu rawa wanda suka fi wannan iyawa kaga in kallo ne aikin ka ya ka tsoraci zuwan dujere kana da rayuwarka za ka yabe shi an fahimci da kyau ko wai zaman rubin lagai maro kirama kaga nan an ce wa yanhauna anil munkar suna hali ga mummuna duk inda mai imani yake baya yin mummuna kuma iya kokarin hana ayi mummuna duk inda ya kasance shine wa yanhauna anil munkar wa yuqiquna Allah wa rasula masu imani suna yi wa Allah da manzon Allah da wannan siffar su ce ji Allah duk wa yuqimuna eh yuqimuna as-salata wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata ko yawa suna tsaye da sallah suna bada zakka wannan suffa ce daga cikin suffofin masu imani kuma ta yi daidai da farkon suratul mu'minun qad ablaha al-mu'minun قد أفلح المؤمنون Mm.
الذين هم في صلاتهم خاشعون Mm.
والذين هم عن اللغو معرضون Mm.
والذين هم للزكاة فاعلون Allah ya ce kad aflahal mu'minuna hakika masu imani sun samu babban rabo Allah ya sa mu da cikin su sai Allah ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un sune masu kushuyi a cikin sallah akwai tsoron Allah zuci a cikin sallar su gaban su da zuciyar su suna sallah gaba daya sai Allah ya ce wallazina hum anil lagwi mu'ridun sune masu a bujirewa da da kau da kai game da wasa duk inda ake wargi ake wasa ake safan Allah to suna kauce masa ba sa kallon shi suna kangare masa anil lagwi mu'ridun sai Allah ya ce wallazina hum lizakati fa'ilun suna ba da zakka daga dukiyar da Allah ya hore musu kaga yayi daidai wa yuqimuna salata wa yutuna zakata dama alqur'ani ba'du yufassiru ba'd wani bangaren iya fassara wani bangaren sai Allah ya ce wa yuqimuna Allah wa rasula su masu imani suna yi wa Allah da'a suna yi wa manzon Allah da'a wa yuqimuna Allah wa rasulahu suna yi wa Allah da'a game da tsayewa akan tauhidi ba shirka ba abin da ya shafi rugujewa aqida sannan suna yi wa manzon Allah da'a ba bid'a sai abin da suna tsantsar tabbatar shine wa yuqimuna Allah wa rasula la yazaluna mulazibina li da'ati Allah wa rasuli ala dawa ba sa gushewa wajen yi wa Allah da'a da manzansa ala dawam bisa dukkan rayuwarsu gaba daya ba su da wani lokaci na daga kafa na na daga kafa duk inda suke to suna yi wa Allah da'a suna yi wa manzon Allah da'a ko da akwai ko babu ko da lafiya ko babu lafiya ko a garin su ko ba a garin su ba ko da dadi ko ba dadi to ba za su guce suna yi wa Allah da manzo da'a ba to ya ƴan uwa wannan shine sufofin masu imani wa yuti'una Allah wa rasula sai Allah ya ce ulaika sayarhamuhumullah irin waɗannan mutane da sannu Allah zai musu rahama haka malaman zaure suke fassara ko wannan sinun din suke so su ba ku matsayin sa hi sinun din sun ce lil mustaqbal ne domin rahamar da Allah yake cewa zai musu a wannan ayatu ba a duniya yake yin ta ba sai a lahira kuma sin din iya haifar da mustaqbal kamar wani abu da zai zo a gaba bai zo a yanzu ba kaga ulaika sayarhamuhumullahu ba'da mautihim Allah zai musu rahama ya sa su aljanna bayan su mutu shine hikimar zuwa da wannan sino din rahamar Allah da aljannar Allah ba ta samuwa sai an mutu ai to shine ma'anar suna mutuwa to za su fara cikin rahamar Allah ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim hakika Allah ta'ala azizu ne mabwayi ne hakim kuma Allah ta'ala iya tarbe iya cikin hikima cikin al'amuransa na'am ayata gaba وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم Allah ta rake cewa wa'adallahu lil mu'minina wal mu'minat can an ce wal mu'minuna wal mu'minat an gane ko nan kuma sai aka ce wa'adallahu lil mu'minina wal mu'minat ana tafiya da yin mu'minai maza da mata zukuruhum wa inasuhum Allah ya alƙawarantarwa da masu imani maza da mata jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ya alƙawarantar musu aljanna wanda ruwa iya gudu a ƙarƙashin gidajensu ruwa na ni'ima ruwa na jin daɗi ruwa na rahama da jin ƙai ruwa na alamar ni'ima iya bayyana iya gudana a ƙarƙashin gidajensu wannan kuma ƙoramai na ruwa ƙur'ani ya ba mu labari wanda yake cewa cikin surtu kital ko surtu muhammad masalar jannatin latewai da muttaqun
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كم ya yau to Allah ta'ala yake cewa masalul jannatu lati lil muttaqun misalin aljannar da Allah ta'ala ya alƙawaranta wa masu takawa sai Allah ce fiha anharu min ma'in ghairi asid a wannan aljanna akwai ah, anhar wata koramar ruwa ma'in ghairi asid ruwan da bai jirkita ba ruwan da shine fiye wuta na gaskiya kenan ruwan da babu wani abu da zai jirkita ruwan haka yake haka yake a gun Allah fil azal shine ma'in ghairi asid wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin ko anharun min labanin lam yataghayyar ba'amu a aljanna akwai korama ta nono wanda ɗanɗanansa bai jirkita ba wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin a aljanna akwai korama ta giya amma giyar tana da daɗi a gun masu shanta wa an haru min asalin musaffa a aljanna akwai korama ta zuma tatacciyar zuma wanda duka wannan suna yawo a ƙarƙashin gidajen yin aljanna sai Allah ya ce wa lahum fiha min kulli thamarat yan aljanna suna da dukkan wani nau'in dan ice wanda za a ci a ji daɗi duk dan aljanna iya da nau'o'insa a gidan shi wa magfiratu min rabbihim sannan kuma akwai gafara daga ubangijinsu to wannan shine jannatun tajri min tahtiha al-anhar abin da ke gudana a ƙarƙashin gidajen soyayi can kuma Allah ta'ala ya fassara mana shi yana ba mu labari ɗaya bayan ɗaya jannatun ta jarimin tatil anhar abinda Allah ya masa alƙawari shine aljanna wanda ruwa yana gudana ƙarƙashin gidajen su ai jami'a li kulli na'im imamu abdurrahman nasiru sa'idi yake cewa jami'a li kulli na'im ita aljanna ta game dukkan wata ni'ima ai a duniya akwai nimar da baka sani ba duk mulkinka duk kudinka akwai nimar da baka sani ba an fahimta to ita aljanna dukkan wata ni'ima ta haɗe ta aljanna ba wani abin da za a ce masa ni'ima kuma ka neme ka rasa aljanna ba gushi akwai ni'imar kwanciyar hankali akwai ni'ima ta wadatar da ba ta ƙarewa akwai ni'ima ta abin da za ka cika sha tsantsar halalle akwai ni'ima wanda Allah ya amintar da kai daga kai da shedan akwai ni'ima ta kwanciyar hankalin da babu wani abu da zai baka fargaba da tsoro akwai ni'imar da babu mutuwa ma mutuwar ma ba ita akwai ni'ima kan ni'ima ni'imar rashin yanke wata ita ma ni'ima ne amma wani malami yake cewa ko da wannan siffar guda biyu aljanna kaɗai ta siffanta to bayan da za ka haɗa da duniya ita duniya duk ni'imar da kake cikinta akwai ɗayan biyu ne ko ka mutu ka batta ko ta ƙare ta barka ko mulki ne ko kuɗi ne haka yake abu ɗaya ne baya ƙarewa ya barka sai dai ka mutu da shi shine ilimin addini wata farala ta ilimin addini kenan duk talauci duk barawo duk yanki zinabin ba za su ba za su ce ma ilimin ka ba haka za a barka da shi amma dukiya tana karewa mulki ya karewa to ita aljanna duk ni'imar da Allah ya ma ba ta karewa ba ta da ranar karewa ko ba mutuwa a aljanna duk ni'imar da kake ji kace na akwai mutuwa ba sai ka ji gaba ɗaya jikinka yayi sanyi ko wani abu ma ya fita daga ranka ma gaba ɗaya to ita aljanna ba mutuwa ko ba karewa shine Allah ta'ala ke cewa ita aljannan nan ciki take da dukkan wata ni'ima wa far'un wa suru aljanna cike take da farin ciki aljanna ba bakin ciki ba damuwa Allah ta'ala ke cewa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار Allah ce za mu cire alghil hikidi da mummunan kudiri da yake bebe a cikin zukatanmu to dan aljanna ba zai shiga wannan da shi ba kaga wani yayi wani abu kana jin haushi kana gasa ba ka so wani abu ya samu wani to aljanna ba wannan dukkan wata hasada da da gulma da jin haushin Allah yayi wa wata ni'ima to aljanna babu wannan Allah zai tsarkake zukatan kowa shine wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wanda ruwa iya gudana karkashin gidajensu wasurur a aljanna akwai farin ciki akwai surur ma'ana akwai yalwar zuciya da jin daɗin zuciya khaliya min kulli azan wa huzun aljanna ba damuwa ba bacin rai ba cutarwa a aljanna babu wannan ba cutarwa babu damuwa babu tashin hankali duk abin da zai rikita ma tunani babu shi aljanna Allah ya babu aljanna ai la ya'lamu ma fiha min alkhairati wal barakati illa Allah malai dunkule magane ce wallahi ba wanda ya san abin da ke cikin aljanna na alkhairai da albarkoki in ba Allah ba wanda ya san shine fiha ma la ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala kalbi bashar a aljanna akwai labarin da kunne ma bai taba jinsa ba akwai labarin da ido bai taba gani shi ba akwai labarin da duk tunanin zuciya ba taba tunanin shi ba a aljanna akwai wannan Allah ya bamu aljanna Allah ya bamu aljanna maliki to qad tsaba mar'aha abincin gidan aljanna yayi dadi tsaba mar'aha abinda za a ci a sha a gidan aljanna ya dadada wa tsaba manziluha masauki da gidajen yan aljanna sun dadada Allah ya ce wa masaki na tsayi ba da kuma gidaje masu kyau gidaje masu tsafta gidaje na halal tsantsa shine wa masaki na tsayi ba aifi ghayati safa wal husun gidan iya gidan iya daga mamman tsarki kuma i gidan iya daga mamman kyau yara zahiruha min batinuha wa batinuha min zahiriha domin kyan gidan aljanna kana ciki za ka ke gano abin da ke waje kana waje za ka ke gano abin da ke ciki domin tsabara kyan gidan aljanna gidan kamar irin abin da za ka siffayi da zinariya ƙyalƙyalinsa da walwalinsa baya hana kuma kallo abin da ke bayan shi domin kyansa wannan gaya ce ta kyau shi ne ya zahiru amin batsina wa batsinu amin zahiri ha sai Allah ke cewa ridwanu min Allah akbar bayan duk wannan ta goma shin sai Allah ke ce akwai wani abu kuma wanda ya fi aljanna ma girma shi ne yarda da Allah zai wa ‘yan aljanna Allah ya ce na yarda da ku magana ta gani shi ne wari zuwa min Allah ya akbar a yi Allah min hu akbar min zali Allah ya ce ya yarda da su to abu ne wanda ya fi wannan aljannar girma akwai hadisi daga Abbas Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kare da shi ishi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah azza wa jalla li ahli aljanna Allah ta'ala zai ce wa yan aljanna ya ahli aljanna hal raditu ya ku yan aljanna shin kun gamsu da abin da na mu kun yadda Allah sai ya tara mu in Allah ya da muna cikin yan aljanna ni dai ina so ne shi dan Allah ya da yawa yawa in Allah da muna ciki an fahimta Allah zai ce hal raditu shin kun gamsu kun amintu da abin da na muku haka Allah zai tambaye mu insha Allah kun yarda kun gamsu da abin da na muku fa yaqulun sai yan aljanna su bude baki su ce rabbana wa malana la nadha ubangijinmu me ke gare mu da ba za mu yadda ba mun san ni'imar ka ce da jin kan gaggawa ba don aikinmu ba wa qada a'taytana ma lam tuṭihu ahadan min khalqi gashi Allah ka mana ta goma shi ka ba mu abin da ka baka baiwa ɗaya daga cikin halittun ka ba afala u'tikum afdalu min zalik sai Allah ya ce shin kuna so na baku abin da yafi wannan din fa yaquluna in ajinna sai rabbana wa aishina afdalu min zalik ubangiji to menene fa aljanna kuma zaka ba mu fa yaqulu sai Allah yace uhilla alaikum ridwani fala asqatu alaikum abada yace na saukar muku da yarda ta bazan ƙara fishi da ku har abada shine ma'ana wa ridwanu minallahi akbar Allah yace na yarda da ku to wannan yarda da Allah zai da yan aljanna tafi aljanna madadi sai ta mantar da kai ma ne aljanna na ni'imar dadi domin rabbul izza ya ce ya yarda da kai ba zai ƙara fishi da kai ba kuma duk irin azabar da ake sha a wannan duniya da wahalhalu fishin Allah ne kuma Allah ta'ala dama yana cewa la maqatullahi akbar min maqtikum anfusakum إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون
Allah yake cewa su kafirai ana kiran su bi Allah amma su raki ku zo ku bi Allah ku yi da ku yi tauhidi sai su roƙe su kibi sai Allah ya ce to la maqtullahi akbaru min maqtikum fishin Allah ya fi girmama akan fishin da yake gudana a tsakaninku istud'auna ila al-imani fatakfurun a lokacin da ake kiran ku zuwa ga imani kuna kin bin Allah kuna kin bin manzansa an fahimta duk abin da yake faruwa na wahalhalu da annoba da talauci da jinyoyi ba a san kansu ba Allah ne dan yi fishi da al'ummar yasa ka take faruwa to Allah in yan aljanna zai ce uhilla alaikum ridwani fala asqub alaikum abada na saukar muku da yarda ta har abada ba zan ƙara fishi da ku ba shine ma'ana wa ridwanu minallahi akbar sai Allah ta'ala ke cewa zalika huwa al-fawzul azim wannan babu shakka rabo ne mai girma al-fawz shine al-iba wani rabo ne daga Allah mai girma Allah ya yi ka musulmi ya kashe ka da imani ka samu aljanna babu shakka wannan rabo ne mai girma babu rabon da ya kai wannan kana ji ko babu rabon da Allah zai baka mafi girma fiye da aljanna shine babban rabo kuma babbar ni'ima Allah ta'ala ya samu na da rabo ay ridwanu min al-fawz Allah ya amince ya yarda da ku cikin rabon da zai baku ay akbaru mimma ya'udduhu an-nasu fawzan min hutami dunya a ce Allah ya baka aljanna kuma Allah ce ya yarda da kai to wannan ya fi girma a cikin abin da mutane suke kirga shi wani rabo ne a wannan gidan duniyar wani wannan ya fi girma a Allah subhanahu wataala Allah ya baka aljanna ai ba wani abin da za ku tanda shi da shi a duniya suna cewa ɗan aljanna a ce iya da gun ajiye bulala a gidan shi to khairu min ad-dunya wa mafiha wannan gun da ɗan aljanna zai ajiye bulala in ma da akwai a gidan shi yafi duniya da abin da ke cikin ta duniya fa duka tun lokacin annabi adam har zuwa ƙarshen ta to gun da ɗan aljanna zai ajiye bulalarsa to tafi duniya da abin da ke cikin ta domin irin ni'ima da arzikin da Allah ta'ala ya jibga gidan aljanna kuma duk ɗan aljanna Allah zai ba shi gida kamar faɗin sama da ƙasa shi ne gidansa gidansa shi kaɗai kamar faɗin sama da ƙasa duk nasa ne duk abin da zai je ta yi a shi daga wannan ni'ima ce daga Allah da kuma karramawa daga Allah ɗan aljanna ba abin da zai nema ya rasa babu abin da zai nema ya rasa duk abin da yake bukata akwai shi ba wata bukatarsa da za a ce ka dakata baya yanzu ba babu ita duk abin da zai ci iya su dama iya na redimet sai dai a bayi da shi dan aljanna babu abin da zai zo ya bata masa rai a gidan aljanna babu bacin rai ya riga ya bar shi a duniya la khawfun alaihim wala hum yahzanun haka Allah ya ce babu tsoro babu bakin ciki ba fargaba in kana son ka ga rayuwa ta jin daɗi to kayi aiki kayi fatan Allah kai ka aljanna duk abin da yake kiransa jin daɗi a duniya wallahi wasa ne duk abin da ake kiransa mulki a duniya wallahi wasa ne da mulkin gaske da kuma jin daɗi na gaske iya aljanna aljanna babu wani abu da zai kama cikas da matsala babu shi rayuwa za ka yi ta jin daɗi kuma rayuwa ce ba ibada ba za ka yi sallah ba ba za ka yi azumi ba ba abin da za ka yi yasa Allah ta'ala ke cewa wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ce wa iza ra'aita idan kaga yan aljanna samma ra'ait zaka sake kallon su samma din sun ce guda uku ne a Qur'ani zaka sake duba hankalin su na'iman wa mulkan kabira za ka ga ni'ima na'iman sai Allah ya siffanta su ma da ni'imar gaba ɗaya ma in ka gansu ka ga ni'ima kawai kaga kuma mulki mulki mai girma na'iman wa mulkar kabira an fahimci wannan Allah ta'ala ya ba mu aljanna wa ridwanu min Allah akbar zalika huwa al-fawzul azim na'am aya ta gaba da يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم Hmm.
ومأواهم جهنم وبئس المصير malik ya cewa ba da tamiz bainal munafiq bainal mu'minin as-sadiqin wal munafiqin bayan Allah ta'ala ya bambance ini tamiz an bambance tsakanin masu imanin gaske da munafikai allazina allazina da'u al-islam bil lisan su munafika su ne suke da'awar musulunci da baki ya amuru Allah nabiyahu bi jihadil kuffar wal munafiqin sai Allah ta'ala ya biya manzansa doka da umarni ya je yaki kafiran da waɗancan munafikan wa baina annal munafiqina kuffar bi aqwalihim wa af'alihim kuma sai Allah yake bayani cewa su kafira wannan su munafikan nan sun kafirce sanadiyar maganganun su da ayyukan su allati tanaquru shari'a wanda wannan maganganun nasu da ayyukan suna warware shari'a gaba daya aikin su da magana su to ta warware musuluncin su koda da sun fada sun imani Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan manzo mai tarun albarka jahidil kufara wal munafiqina ka yaƙi kafirai shine jihadi kenan ka yi aiki domin musulunci ya ɗagu ya ɗaukaka wajen yaƙar kafirai wal munafiqi da yaƙar munafikai sannan wagluzu alaihim sannan ka tsananta ka kautasa musu harshe ka kautasa harshe zuwa gare su wa ma'awahum jahannam Allah ya ce makomar su wuta ce wa bi'sal masir makoma in ta zama wuta in ji Allah makoma ta yi muni makoma ta barci Allah ya umarci manzon sallallahu alaihi wasallama ya yaƙi kafirai bisayfi wal qatl su kafirai kaulan wahida ne dama in za a yaƙi kawai a sassare su a kashe su kawai qala ibn mas'ud dan mas'ud yace yaƙar da Allah yace ayi wa munafikai shine biyadihi fa in lam yastatifa bi lisanihi wa in lam yastatifa bi qalbihi haka dan mas'ud yace a yaƙi munafikai da hannu in hakan bata yi ba a yaƙe su da hujjoji da baki in hakan bata samu ba sannan a kyamace su a zuce totally wakala bin abbas abdullahi dan abbas yake cewa bil lisan ku yaƙe su da harshe ku hana su sakat wajen musu ruwan hujjoji daban kada asirin su a cikin al'umma watar ku rafiq kuma ku kiyaye ta su samu su duk inda munafiki yake ba a mai sassauci ba a mai da kwalko ba a masa wa qala ad-dahhak imam ad-dahhak yake cewa bi takalizil kalam ku kauta sa musu magana munafiki ba a masa allinil kalam ba a san sa mata a kauta sa masa magana yake wa qala al-hasan wa qatada imam al-hasan al-basri da qatada bin da amma asunun suke cewa bi iqamatul hudud alaihi ku yaki munafikai wajen ku tsere musu da haddi akan su jahidul kufar wal munafiqi da kenan sannan wagaru zuwa alaihim sannan ku tsananta musu ku kausa musu harshe imamu ababi ne rabah yake cewa nusikat hadhihi al-aya kulli shay'in min al-afwi was-safa wannan aya da ta zo ta soke dukkan wata aya da take bayani kan ayyuwa munafikai afwa a musu sauci zuwan wannan an ya soke wacin gaba daya tunda Allah ya ce wagaru zuwa alaihi ku tsananta musu ba sassauci ba akwa sai Allah ya ce wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir makomarsu wuta ce shine ma'awahum jahannam kuma Allah ya ce idan har makoma ta zama wuta to babu shakka wannan makoma ta yi muri Allah ta'ala ya tsare mu shine ma da yake cewa anan almunafiqina bil lisan wal hujja li'annahu lam yu'mar bi qatl al munafiqin hatta yaqulu an-nas hatta yaqulu an-nas inna muhammadin yaqtulu ashaba manzan Allah bai bada umarni a je a yaƙi munafakai da takobi ba a dinga karkashe su domin akwai yiwuwar za a dinga ce ko Muhammadu ya kashe mutanansa domin su munafakai da su ake sallah da su ake fita yaƙi da su ake azumi duk wani activities na musulunci da su ake yi amma sun ɓoye wani mummunan abu a zuciyarsu yasa kullum Allah ke kiran su ba musulmi bane ba a zahiri musulmai ne amma a batsari ba musulmai bane an fahimta saboda kai manzan Allah bai bada doka a ji a yaƙi munafukai da takuba ba a'a sai ya ce a kafa musu hujja a hana su sakewa a dinga gallaza musu wajen mu'amala amma kar a sa takobi domin kafirai za su kuma suke cewa ai muhammadu ma yana kai sahabbai shi wagluzu alaihim ai bi intihar wal maqt ku kyare su ku yi fishi da su wa ma'awahum jahannam Allah ya ce makomarsu wuta ce ta jahannama sannan Allah ya ce wa bi'sal masir al marji' iya makoma ta yi muni inda har makoma ta kasance wuta wuta makoma ta yi muni ya ƴan kuwa a mu kula da irin sakon da ayoyin Qur'ani suke ba mu kun ga abin da nake faɗa yanzu yanzu kafin mu bar gun da nisa munafikai da su ake sallah ba da su ake azumi da su ake aikin hajji da su ake yaki da su ake zuwa gun wa'azi da su ake komai da komai duk wani abu na na ɗawainiyar musulunci da su ake yi to menene ya jawo musu wannan mummunar makomar da fishin Allah a kansu me ja musu wannan domin sun ɓoye wani mummuna ga musulunci ga musulmai a zuciya zuciyarsu ta ja musu kullum abin da suka ɓoye a zuciyarsu ba shi ne ke fita a bakinsu ba idan sun zauna cikin musulmai da baki ai tare muke komai ɗaya muke kaza kaza kaza amma abin da ke zuciyarsu iya da muni ba su ki duk tafiyar ma ta wargaje ta watse ba ba su ki a ce yau gaba ɗaya ba wani abu da yake yake yake existing a musulunci ba su ki aka tabaru ba to irin wannan abin da zuciyarsu ta ɓoye sai Allah ta'ala yake bankaɗo shi fili yake faɗa mana kuma yake cewa shine sakamakon duk fishin da Allah ya yi da su kuma shi ne sakamakon su samu matsayi ɗaya a da kafirai a gobe da kiyama kaga lalle ina lamu na firci abin gudu ne duk abin da za mu yi mu yi wa junanmu mu faɗa junanmu gaskiya kada ka ga wani mummunan abu iya tafiya ka koma gefe har sai abin ya faru ne ba dama mun san zai faru da ba ai mun sani ba an kya ba an kya jawo mu ba an kya faɗa mana to wannan iya cin alamar munafirci yayin uwa in dai abu ya shafi addini ya shafe ka ai ka zo ka yi alatin abu kaza da abu ni fa na hango a gyara in ka faɗa ka fita gyaran da ɗaukar ragamar gyaran ba hannun ka yake ba amma kar ka laɓe a gefe ka nace ai dama mun fi dama muna gani mun samu su yi da ai mun san ba inda za su je irin abin da da yawa daga cikin mutane ba su ke faɗa kenan ina za su je dama dai mun san ƙarya ne ai za a yi a gama a dawo to bawan Allah munafirci iya ma san ɗa iya ku sai rifke ka in dai a cikin sha'anin addini da tafiyar da'awa kake da irin wannan gudun ka koma gefe kana so sai wani mummuna ya faru sannan kana bayani ba ka da bambanci da wadancan mutane sun fake su ga manzan Allah ya fada cikin wahala da sahabbai a kullum Allah ta'ala yana cewa in tusibuka hasanatun tasuhum in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibhum sayyi'atun يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط الله تعالى كيتشوى إن تصيبك حسنة تسوه daga cikin siffar munafukai dukkan inda alkhairi ya same ka kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ɗiban farko da kuma dukkan wani mai imani inda Allah ya buɗa ma ka samu wata wadata da jin daɗi a duniya wallahi munafiki ba ya duk inda ka samu munafiki to mai hasada ne a fahimta duk alkhairi idan ya same ka musamman ma'abocin addini ba ya so a to ba sun ce su malamai ba ne ya zini ka sa riguna masu kyalle da huluna masu kyau ba san ce su malamai bane a ina sai ya samu kudi munafiki ne a kuma gaskiya bane har qur'ani ya faɗa in tusibuka hasadatun tasuhu in sun ganku cikin walwala da jin daɗi ba sa so ransu iya kuna kamar sa faɗi su mutu har qur'ani ke ba mu labari in ma banda malam bahaushe wa za ka ƙi ya fi kowa jin daɗi da walwala fiye da wadda ke jagoranta zuwa ga Allah ka ba shi raga mafi tuka mota ya kai ka gaban Allah ya ajiye gaba amma kuma shi ne ba ka sanya jidai shi ne kullum kake mai fatan bala'i ya sha wahala kai yanzu ka so direban da yake tuka ka zuwa lagos ko abuja kana fatan bala'i ya same shi inda hankali za ka yi wannan to tukin da malaminka na addini ke ma ya fi wancan haɗari tuka ka zai fi kai ka lahira ba ya kai ka hatta yadda za ka tafi aljanna ba shi ne fa aikin da yake ma amma kuma ba ka so ji daɗi in wata bala'i ta same shi kana so in ni'ima ta same shi ba ka so in tusibuka hasanatin tasuhum wa in tusibuka musiba وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون wannan din ma za mu zo wa in tusibuka sayyi'atun yafrahu biha har in wani mummuna ya same ka farin ciki suke yi kai asara kai ka fada cikin wani yanayi wani abu ya same ka na bala'i sai Allah ya ce munafiki yafrahu biha farin ciki suke yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qur'ani sarkin fallasa kenan in alkhairi ya same ka ba ka so in ka fada cikin damuwa da hasara suna farin ciki wa in tusibuhum sayyi'a yafrahu biha amma Allah ce wa in tasbiru wa tattaqu ku dai malamai ku dai masu da'awa ku rike abu guda biyu kawai ku rike takawa ku rike hakuri ba kaidin da zai tasiri a kanku wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum shay'a ba abin da kaidin zai muku inna Allah bima ya'maluna muhit can kuma wa in tusibuka musiba yaqulu qad akhazana amrana min qabl har in wani abu ya same ka an ci nasarar ka a gun yaƙi kun samu fashal da karaya ya dama yi mun san ba za ku ci nasara ba tuni mun ja baya tuni mun san ba za mu ci ba za ci nasara ba shi ne kulu kada aka zana amurna min kabul wa ya tawallawu hum farihun za su juye baya suna farin ciki dan manzon Allah ya samu faduwa a yaki da sahabbai suna farin ciki to wannan shine Allah yake musu hisabi da abin da suka boye a zuciyarsu mu guji munafirci ya yawa duk inda munafirci ke mu guje shi dama akwai abubuwa guda biyar wanda duk musulmi ka tashi tsaye ka hada da roƙon Allah kada ka mutu kana aikata su na farko akwai al-kufrul akbar babban kafircin da in ka mutu wuta zaka tafi akwai an-nifaqul akbar akwai munafirci babba wanda kana faduwa kana mutuwa wuta zaka tafi akwai ar-riddatu akwai ridda da barin musulunci akwai al-bid'atu akwai bid'a almukaffira bid'ar da take kafirtar da mutum ta kai shi gidan wuta to karka yadda ka mutu kana aikata wannan ayyuka duk wanda ka mutu baka tuba ba wallahi tallahi in ka mutu wuta zaka tafi an fahimci wannan da shirka duka wannan suna cikin munkaratu zuno wanda musulmi yake yayi aikata su kafirci shirka bid'a an fahimta da ainihin ridda wannan da minafinci ka yi ƙoƙarin karbu da su duk sallarka duk azaminka duk karatunka duk dukiyarka in ka mutu da wannan ɗaya daga cikin su iyama sababin faɗa wutar jahannama Allah ta'ala ya tsari saboda ka wannan shine abin da Allah ta'ala yake faɗa mana cewa su munafukai idan wani alkhairi ya same ka ba sa so sannan kuma idan wani mummuna ya same ka suna farin ciki suna jin daɗi shine Allah ta'ala yake cewa a makomarsu wuta ne wagar zuwa alaihi moma a wahum jihannam wa bi isal masir sannan makoma idan wuta ce makoma ta yi muni allah ta'ala ya tsare mu kada ya sa makomarmu ta zama wuta ce allah ya sa makomarmu ta zama aljanna ce allah ya raba mu da munafurci karami da babba allah ya raba mu da shirka karama da babba allah ya raba mu da riya allah ya raba mu da bidiya allah ya raba mu da ridda duk abin da zai kawo mana matsala da cikas game da addinin mu Allah ta'ala muna roƙonka muna kamun kafa ga irin ayyukan da muke aikata na alkhairi Allah ka rabba mu da shi Allah ka cika mana da imanin mu ya Allah Allah muna roƙonka arziki Allah ka mana arzikin mutuwa da imani Allah muna roƙonka arziki Allah muna roƙon kada ka sa ayyukan mu su rushe ya Allah Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya akwai wani darasi amma dole za mu bari sai mako mai zuwa insha Allah wanda suke roƙon a ba su dukiya kuma Allah ya ba su su ƙi abin da za su yi da dukiya to wannan darasi ne mai zaman kansa sai Allah ya kai mako mai zuwa insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya ɗauki mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a gare mu ga mahaifan mu Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa da mu da su aljanna ce makomar mu ya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah muna ƙara roƙonka a wanda muka rasa a cikin Allah ta'ala ka ji kansu ka sa aljanna ce makon wasu Allah ta'ala muna roƙonka da mu da zuriyar mu Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala muna roƙonka ka haɗa mu da alkhairi duniya da lahira Allah ka rabu mu da shari duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka aljanna Allah muna neman tsare ka daga wuta Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu zuwa lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ka mana mafita ka ba mu albarka dukkan abin da zai tayar mana da hankali Allah ta'ala kai mana maganin shi abin da yake tasowa na harkar siyasa da zabe Allah ta'ala ya sa ai lafiya gama lafiya Allah ta'ala ya kai hannun mu abin da ya fi zama alkhairi gare mu Allah ka kai soyayyar mu kan abin da ya fi zama alkhairi a gare mu Allah ka sa son mu da kaunar mu ya dace da abin da kake so kake kauna Allah ta'ala ka taimake mu ka samu lafiya mu gama lafiya duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da kowa gidansa lafiya ladan da ake samu a irin waɗannan gurabe Allah ka sa da rabon mu a ciki Allah ka mana arzikin samun wannan lada kuma ya zama sanadiyar hutun mu a kabari da gobe alkiyama Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya masu neman addu'o'in mu Allah ka biya mana bukatun mu da nasu Allah ta'ala muna roƙonka duk wanda yake da bukata a gare ka ta alkhairi Allah ka biya mana duk mai neman tsari gare ka ya Allah ta'ala ka tsare mu daga abin da muke tsoro Allah ka samu lafiya mu gama lafiya menene wannan tabiya ke to me ce